أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau ma za mu ci gaba da karanta matan al'ashmawi za mu tashi akan babi da yake magana kan limanci babun fil imama ya ce wa min shurutul imam yana daga cikin sharaɗin mutum ya zama limami an ya kuna zakaran ya kasance namiji wanda ba namiji ba bai zama limami sannan kuma musliman aqilan gashi musulmi ne ga kuma mai hankali baligan wanda yake ya balaga alimin bima tasluhu salah la tasluhu salah illa bihi kuma ya zama ya kasance yana da ilimin abin da sallah ba ta inganta sai da shi min qira'atin wa fiqh na karatun qur'ani da kuma ilimi na fikihu fa in iqtadaita bi imamin in ya zama kai koyi da liman wato ka ka bi liman thumma tabayyana laka annahu kafir sai bayyana ka cewa wannan limami kafiri ne au imra'atun ko ko mace ce au khumsa mushkil ko ko ya zama khumsa wato mata maza wanda yake ba iya bambantawa au majnun ko ko mahaukaci au fasik bijariha ko ya zama fasiki ne da yake fasikanci na gabobin shi ausabi ko kai zama yaro ne wanda bai balaga ba lam yablughul hulum bai isa a ce yayi mafalki ba aw muhdathun ta'ammada alhadath koko yana da kari kuma da gangan ya kari a lallashi batala salatuka to sallaka ta lalace ta baci wajibat alayka al'ada sai ya zama wajibi ne ka sake wannan sallah wa yustahabbu salamatul adali lil ma'am abin da yake mustahabbi wannan ba wajibi ba ba sharadi ba cewa duka gabobin liman su zama suna nan lafiya lau ba su liman mai wani aibi a wani abu gaban shi wa tukrahu imamatul aqta wal ashal an karhanta wanda yake yana da wani gaba na jikin shi wanda yake an katse shi ko ya yanke wal ashal wanda koko ya shanye kamar shan hannu ko kafa wa sahibu salis hakanan wanda yake yana yoyon fitsari wa man bihi quruh wanda yake kuma yana da miki da kuraje to ana karhanta yi sallah lis-sahih ga wanda yake lafiyayye wa imamatu man tukrah man yakrahu hakanan kuma ana karhanta mutum ya zama limamin ga wanda ba yake kyamar shi ana son mutane suna son liman suna bin wanda suka yarda da shi wa yukrahu lil khasi wal aghlab wal ma'bun hakan ana karhanta wanda yake an dandake shi ya zama limamin mutane wal aghlab wanda ba mai kaciya ba wal ma'bun wanda yake dan daudu wato wanda yake zuwa mishi ta dubura wa majhulul hal wanda kuma ma ba a san shi ba domin wani yakan zo bako ba san shi ba ba san daga inda fito ba san uwayen shi ba ba san halin shi ba shi fasiki ne ko ba fasiki ba to ana karhanta irin wannan bako ya zama shine limamin mutane a sallah wa waladuz zina ana karhanta yaron zina ya zama wanda ke an san uwar shi amma ba san uban shi ba ya zama shi ma yana ma mutane limanci wayannan da aka faɗa makaruhi ne amma in sallah da su sallah ta yi ba zai sake ba wal abdu fil farida hakanan kuma ana karhanta bawa ya ja mutane sallah a sallan farilla an ya kuna imaman ratiban ya zama limami ne kuma wanda yake ratibi wato shine limamin masallaci bi khilafin nafila amma sabanin sallah ta nafila fa innaha la tukrahu bi wahidin minhuma to wannan ba a karhanta yin sallah da wani a cikin wayannan da aka ambata wanda aka dandake wanda yake bai da kaciya wanda yake dan daudu ne wanda yake kuma ba a san halin shi ba bako da kuma an san wannan dan zina ne ko ko bawa ba a son su zama limamai ratibai domin wannan matsayin liman matsayi ne na daraja ba a so wulakanta shi wata juzu imamatul a'ma amma makaho yana halatta ya zama limami wal mukhalif fil furu' haka nan wanda aka samu sabani da shi a far'i ba a asali ba a far'i kamar misali hana wanda ke yan Abu Hanifa da Abu Abu Hanifa da Ahmad Shafi'i ana sallah tare da su wal anin anin shine wanda yake wato bai da karfin azzakari wal mujazzam haka nan wanda yake kuturu illa an yashaddada jazamuhu sai dai in kutantar shi ta yi tsanani wa yadurru liman khalfahu kuma zai cutar da wanda yake bayan shi fa yunha anhu to wannan ana dakatar da shi a kebe da shi a gefe wa yajuzu ulul ma'mum ala imamihi walau bi sathin abinda kuma ya halatta shine mamu wanda ke bin liman ya halatta ya zama yana sama wato a wurin da yake sallah sama akan limamin shi limami na ƙasa shi yana limami na ƙasa shi yana sama walau bi sathin ko da kan menene wala yajuzu lil imam al ulu amma liman bai halatta ya zama shine a sama ala ma'mumihi akan wanda yake musu sallah illa bi shay'in yasir sai dai wani abu ne kadan ka shibirin kamar da tafin hannu wani hauhi da abin da ya kama da haka wa in kasar imam ma'awil ma'amun in ɗaya daga cikinsu shi liman ko wanda ake jan shi sallah ya yi niyya da saman bi'aluhi cewa yana can sama in yi niyyan alkibar girman kai batalat salatu to sallar shi ta lalace ta ɓaci wa min shurutul ma'amun kuma yana daga cikin sharaɗin mutum ya zama mabiyi ne a sallah an yanwuya al'iqtida bi imamihi yayi niyyan cewa yana sallan nan yana mai niyyan bin limami wala yustaratu fi haqqi al-imam an yanwiya illa fi arba'a masail amma shi limami ba a shartan ta mishi yayi wata niyya a haƙƙin shi sai mas'aloli guda hudu wannan liman ya zama sharadi ya zama yana da niyyan limanci a cikin su fi salatil juma'a duk wanda zai ja mutane sallar juma'a cikin niyyar shi sai niyyar shi limami ne wa salatul jama'a hakanan sallar da ake hada sallah azhar da al'asar ko magriba da isha'i domin ruwa ko tsoro wa salatul khawf sallar tsoro wadda ke dakaru in suna tsoron makiya za a yi rabin sallah ko raka daya in safiya ce sannan wasu dakaru su je santiri sannan wasu su zo shine salatul khawf to wannan ba a salatul khawf sai da niyya ta limami wa salatul istikhlaf hakanan wanda aka jawo shi ya zama shine maimakon liman to dole ya niyyan cewa yana matsayin an jawo shi ne ya zama khalifan liman in ba haka ba wa zada ba'duhum fadlul jama'ati ala khilaf fi zalik wa'ansu kuma sun ce sun ƙara cewa mutum dole ya niyyan cewa sallan nan ta jama'a akwai falala akan sabanin haka wa ala khilafin fi dalika wasu sun ce a ba dole sai ya niyan cewa zai sallar jama'a wadda take ta falala akan wadda mutum ya tafi kadai ba wa yusabu taqdim as-sultan fil imama to in ga limamai waye za a kaddama shine as-sultan wanda yake shugaba fil imamati thumma rabbul manzil sannan ko mai gida in mutum an zo sallah a gidan shi a cikin wanda suka zo akwai sultan to sultan ake kaddamawa in ba sultan to sai a kaddama rabbul manzil mai gidan thumma almusta'jir sannan a kaddama yuqaddam ala almalik wannan gidan nan in ya zama gidan haya ne sannan mai gidan ma ya zo to ana kaddama mai hayan akan ma mai gidan wanda ya mallaki gida thumma za'id fil fiqh in kuma an samu malamai biyu duk sun cancanta su yi limanci sai a duba wa yake da wani ƙari na fahimta na fikihu sun maza'ir fil hadisi sannan in sun zama daidai a fikihun su sai a duba wa yake da wani ƙari na ilimi na hadisi sun maza'ir fil qira'a in kuma sun zama daidai a hadisi sai a duba wa yake da wani ƙari na ilimi fil qira'a na karatun qur'ani sun maza'ir fil ibada in kuma sun zama daidai sai a duba wa yake da wani ƙari a wurin ibada da taqwa ثم المسن في الإسلام sannan kuma in sun zama daidai haka sai a duba waye ne fi dadewa a cikin musulunci nan ba wai wanda fi tsufa ba fi dadewa a cikin musulunci sun manzon nasab sannan kuma sai a duba waye ya fi nasabi wato aka san gidansu da darajarsu da komai su sun jamilul khalq sannan wanda yake yana da hai'a wato siga mai kyau sun husnul khuluq sannan kuma in sun zama daidai a duk wayannan sai a duba wa ya fi halaye masu kyau sun husnul libas in sun zama daidai a dukkan wayannan sai a duba to waye tufan shi fi kyau ومن كان له حق التقديم في الإمامة ثم نقص عن درجته كرب الدار وإن كان عبدا أو, أو امرأة أو غير عالم مثلا فإنه يستحب له أن يستنيب من هو عالم منه فيتشو من كان له حق التقديم وان ديك ينا ده حقي أقدم شيء أصلى هذا ما الإمام سيكما ونقص عن درجتها sai ya samu wani naƙasi daga daraja na wannan shugabanci karabbil dar kamar wanda ke shine mai gida ko da ya kasance bawa ko ko mace ko ko wanda bai da ma ilimi misali to wannan ana son mustahabbi ne ya saka wani ya zama to fa innahu yustahabbu lahu an yastaniba man huwa alam minhu wanda yake da haƙƙi shi ya kamata a kaddama amma kuma yana da wani naƙasi na darajar limanci wannan ya kasance bawa ne wannan ta kasance mace ce wato mutane sun zo gidan mace ita ce rabbud dar ita ce ke da haƙƙin limanci to amma kuma mace ce ba ta limanci koko sun zo gidan bawa bawa ne bai limanci koko an zo gidan mutum amma bai da ilimi na fiqihu da qur'ani da sauransu to ana son yustahabbu lahu an yastaniba man huwa alam min sai duba a cikin wanda suka zo wanda yafi shi ilimi sai ce to kai ka zama min na'ibi wato ka shiga gaba kai sallah wallahu a'lam Allah ne mafi sani to babu salatul juma'a wannan babi zai yi magana game da hukunce-hukunce na sallar juma'a wa salatul juma'a fardun alal ayan wannan sallar farilla ce akan ɗaiɗaikun musulmi wato duk wanda ya cika sharuɗan wajabci ya wajaba a kan shi ya je halarci wannan sallah wala ha shuruɗu wujub tana da sharuɗa na wajabci wa arkan da kuma rukunai wa adab da kuma ladabwa na yin juma'a wa azar tubihu takhalluf anha da kuma uzurin da yake domin shi mutum na iya barin zuwa sallar juma'a fa amma shuruɗin wujubiha fa sab'a sharuɗan wajibcin sallar juma'a guda bakwai ne na farko al-islam musulunci wal bulugh mutum ya zama baligi wal aql hankali wal zukuriya kuma ya zama namiji wal hurriya kuma ya zama ɗa ba bawa ba wal iqama ya zama kuma mazauni ba matafi ba wasahha kuma ya zama yana da lafiya wayannan guda bakwai in sun haɗu a mutum to juma'a ta zama fardu ain dole dole ya tafi wannan juma'a wa amma arkanuha fa khamsa su rukunan sallan juma'a fa guda biyar ne al-awwal al-masjid alladhi yakunu jami'an ya zama akwai ginannen masallaci wanda yake jami'a yana tattara mutane kenan ba a yin sallar juma'a a fili kamar idi sai dole akwai ginen nan masallaci shine rukuni na farko wasani al-jama'a na biyu ya zama kuma akwai jama'a akwai mutane walaysa lahum had inda malik amma yawan mutanen nan bai da wani haddi wanda malik yace gashi iyakan haddin juma'a bal labudda an takuna jama'atun tataqarra bihim qarya amma dai me ya zama tilas ta kasance yawansu yana iya a ce wa'annan mutane a ƙauye haka zai iya ɗaukansu wato su zama mutanen alƙarya za su iya taro a ce wannan mutane sun kai mutanen da za a iya cewa mutane alƙarya ne warar jiha ba da immaci na annaha ta juzu bis na ya ashar rajulan wayansu cikin malamai na mazhabin malik sun ce tana halatta inda an samu mutum goma sha biyu mazaje baƙina lisalamiha wanda yake suna nan zaune har a sallame daga wannan sallah da an samu sha biyu sai ɗaya ya samu uzuri ya tafi da kunga sha ɗaya suka ƙare sallah to shi ma wannan bai halatta wasalis daga cikin rukunai na uku shine al-khutbatul ula khutba da ake ta farko wa hiya ruknun ala sahih amma su suna cewa ita wato abin da fi inganta cewa rukuni ce waka zalika a khutbatu tsani alal mashhur hakanan kuma khutba ta biyu wato maliman ya zauna ya tashi ta biyu alal mashhur akan abin da yake shahararre wurin malamai shi ma rukunu ne wala budda an takuna ba'da zawal wa qabla as-salah ita kuma wannan khutba ba makawa sai dai ta kasance bayan zawali kuma kafin a yi sallan juma'a ba a yin ta kafin zawali kuma ba a yin ta a ce bayan sallan juma'a sai ta kasance kafin zawali bayan zawali kabla sala walai su fil khutba had to ita abubuwan da za a yi magana ciki ba wani haddi inda malik aidan wurin malik babu wani abu da takaitacce dole dole sai shine amma me wala budda an takuna mimma tusammihi al-arab khutba dole ta kasance magana ne wanda larabawa za su ce hutuba ne a nan shah zarkani shi ma yi bayani akan nan ya ce akwai ishara a nan da ya ce ta sami al'arab hutuba so dole ya ta kasance da larabci domin abin da ke ba larabci ba ba larabi ba zai iya san ko hutuba ba ne ko menene saboda haka hutuba ba ta inganta sai da larabci wannan shi ne aka jarabe ma wannan kasa mutane sun sa hutuba suna yi da yarensu da sauran kasashe turawa suna yi da turanci abinnan kowa da yana sa yaren shi a cikin alhali ko ba a sanya a hutuba ba sai abinda laraba suka ce suke ji suka ce a hutuba ne wato sahabu taharatu fi hima kuma ana son lokacin da za a hutuba ta farko da ta biyu ya zama liman yana da tsarki amma wannan mustahabbi ne wa fi wujubil qiyam lahuma taraddud to shin dole ne a yi wannan huduba a tsaye ko ko in ya kasance liman bai iya tsayuwa zai iya yin ta a zaune akwai taraddudi wato babu wani hukunci takamamme daga magabata warrabi cikin rukunai na hudu shine al-imam shi limamin kanshi wa min sifatihi an yakuna mimman tajibu alaihi al-jumu'ah daga cikin sifan shi liman ya kasance shi kanshi juma'a ta waje ba a gare shi ihtirazan min sabi wannan wannan hukunci yana cire yaro karami domin yaro karami juma'a ba ta waje ba a kan shi saboda haka ba zai yi mutane sallan juma'a ba wal musafir haka nan matafi shi ma juma'a ba ta waje ba a kan shi bai halatta matafi ya mutane sallan juma'a wa ghairihima da waninsu mimma lam tajib alaihim wanda yake juma'a bata wajaba a kansu to ba sa ima mutane sallah a nan garin muna samu mutane kauye su kira malami ya zo musu huduba ko ya musu wani abu alhali shi matafi ne ba zai kwana hudu ba a garin su su sa shi ya juma'a to wannan an karya rukuni na cikin sharuɗan shugabancin limanci wannan kuskure ne wa yashtaratu an yakuna al-musalli bil jama'ati huwa al-khatib kuma sharadi ne cewa wanda ya khutba kuma shine zai sallah da mutane ba wani ya khutba ba wani ya sallah daban illa li uzrin yamna'uhu min zalik sai dai in ya kasance wanda ya khutba akwai ne uzuri da ke hana shi da yi mutane sallah to wannan babu komai a kaddama wani wanda bai khutba ba ya yi sallar nan wani irin uzuri zai hana mutum bayan kutuba kuma ya kasa yin sallah min marad yayin kutuba sai wani ciwo ya kama shi ciki ya kwalle ko tari ya hana shi ko zazzabi ko suma ko wani abu to wannan ta kaddama wani au junun ko ko hauka ya kama shi wa nahwi zalika da wani abu makamancin wannan wajib intizar intizaruhu li uzrin qarib amma in wani uzuri ne na kusa kusa kamar alwallar shi ta karye to ana so a jira shi ya je ya alwallar ya dawo alal asah akan abin da yafi inganta wal khamis to cikin rukunai na biyar shine mawdu'ul istitan ya zama mawdu'ul istitan ya zama wuri ne wanda yake masallacin bayan masallaci kuma ya zama wuri ne wanda mutane na zaune a wurin shi fala tuqamul jumu'atu illa fi mawdi'in yustata'u yustawtinu yustawtinu fihi juma'a ba a tsayar da ita sai a wurin da ake yustawtinu fihi wanda wuri da mutane na zaune a cikin shi fihi wa yakunu mahallan lil iqama kuma ya zama cewa wuri ne mahalli lil iqamati na zama yumkinul maswa ilayhi ana iya dawo mishi balagan kana shin wannan gari na ƙarya ko alƙarya kun ga kenan sojoji da ke shiga daji su yi camp to juma'a ba ta waje ba kansu ko da za su rage a wurin domin ba gari ne na zama ba sun je ne kuma za su tashi su yi gaba hakanan mutane na daji makiyaya juma ba ta waje ba kansu domin ba ba gari ba ne a rugage duk juma ba ta waje ba me za su yi wayannan sallar azhar za su dinga yi sai dai in akwai gari kusa da su bai wuce mil uku ba to shi kuma ya waje ba su taka har zuwa wannan masallaci in ba haka ba sai dai sun kai sallan sallar azhar wannan ya nuna kenan ba sunna bane yanka zuwa cikin daji ana gina masallatan juma'a sai dai a gina masallacin hamsu salawat Allah ya shirya da mu wa amma adabul juma'a fa samaniya to ladubban da yake sun tattaru da sallar juma'a guda takwas ne al-awwal al-ghuslu laha al-ghuslu laha wa huwa sunnatun lil-jumhur mutun yayin wankan juma'a wannan sunna ne a wurin jamhurin malamai ya zama mutum kafin ya je juma'a yayi wanka wa min shuruti to me sharadin wannan wankan an ya kuna mittaslan bin rawah ya zama ya hadu da fitan shi sallan juma'a yana ƙara wanka ya sa tufa ya yi abin da ya kamata ya yi in dai abin da yake na aikin juma'a ne to babu komai amma fa in iktasal in yayi wanka wa shtagala bi ghadha ya tsaya yana cin abinci aw nomin ko ko dan kwanta yana bacci a adal ghusl to je sake wannan wanka alal mashhur akan abinda ya shahara wato ana so wankan da mutum zai na juma'a yana kare wankan sai kawai ya wuce masallaci ba abinda zai tsayar da shi sai shirye-shiryen ita juma'a afani cikin sharuɗan shi shine astiwak ana son wato adab kai ba cikin ladubban juma'a astiwak mutum ya yi aswaki ya je baki yana kanshi wasalis halka sha'ar kuma mutum ya aske gashin da aka ce aske kamar gashin gaba da gashin hamata da kuma gashin baki ya rage shi da wanda ya zama sunna الرابع cikin ladubba na sallan juma'a shine taqlim al-azafir mutun ya yanke kumba ko akai fashi al-khamis tajannub ma yatawallad minhu ar-ra'ihatu al-kariha mutun ya nisanci duk abin da daga shi ana samun wato wari da ke fitowa daga gare shi misali wanda ya ci tafarnuwa ko ko wani abu ke mai wari to ba son baya cikin laduban juma'a wasadis at-tajammul bi thiyab al-hasana mutum ya kawata kanshi da tufafi masu kyau ranar juma'a as-sabi' at-tatayyub laha mutum ya saka turare da kayan kanshi domin juma'a wasamin na takwas shine al-mashyu laha duna rukub ana son mutum ya taka zuwa juma'a ba tare da ya hau dabba ko ya shiga mota ko wani abu ba illa li uzrin yamna'uhu min zalik sai dai akwai wani uzuri da ke hana shi yin wannan kamar nisan wuri da zafin rana da ruwan sama da wani abu dai makamancin haka wa amma al'azarul mubiha litakhalluf anha yanzu zamu yi magana game da abubuwan da ke uzuri ne wanda za su halatta ma mutum yake zuwa sallan juma'a famin zalika almatarus shadid daga cikin abubuwan da ke hana mutum yin sallar juma'a shine ruwan sama mai tsanani walwahl walwahl kathir hakanan kuma laka mai yawa wato in hanya ta cabe da laka wal mujazzam alladhi tadurru ra'ihatuhu bil jama'a hakanan wanda yake na da kuturta kuturtan da ke warin kuturtan shi tana cutar da mutanen da zai tsaya sahu da su wal marad hakanan cuta in mutum bai da lafiya bai iya zuwa juma'a to yana da uzuri ya sallah azhar wat tamrid hakanan kuma mai kula da mara lafiya shine tamrid mai kula da mara lafiya bi an yakuna indahu ahadun min ahlihi marid ya kasance ɗaya daga cikin iyalin shi ɗan uwan shi bai da lafiya kuma babu wanda zai tsaya ya kula da wannan mara lafiya ka zauja kamar matar shi walwalad ko yaron shi wa ahadul abawaini ko ɗaya daga cikin uwayen shi ko mahaifin shi ko mahaifiyar shi ba su da lafiya ba mai kula da su kuma shi kaɗai ne zai iya kula da su zai tsayawa don kula da su ba tare da ya je sallar juma'a ba walaisa hu man ya'uluhu in ya kasance babu wani wanda zai kula da su to wannan fa makawa sai ya tsaya ya sallah fa yahtaju ila tahalluf yana buƙatan wanda zai tsaya li tamridihi domin ya kula da shi ɗaya daga cikin uwayen shi to wannan ana son mutum ya tsaya ya kula da su wa min zalika in ihtadara ahadun min aqaribihi wanda kuma gagagi mutuwa ya zo mishi shi ne ihtadara ɗaya daga cikin makusantan shi ƴan uwa aw ikhwanihi ko ko ƴan uwan shi ko a ƙare wato na kusa da shi wato wanda suka haɗa jini gashi ya zo yana garikin mutuwa bai da lafiya to ana so mutu ya tsaya ƙala malik fil rajul ya haliku yawmul juma'a malik yace mutumin da zai halaka wato ya mutu ranar juma'a fa takhallafa indahu rajulun sai wani mutum ya zama ya tsaya wurin shi min ikhwanihi daga yan uwan shi yunzaru fi sha'ani to za a duba cikin sha'anin shi yace la ba'atha bidhalika babu laifi wato malik ne aka tambaya game da mutum wanda yake dan uwan shi yana yana mutuwa ko ko ya mutu a ranar juma'a sai zama shine kadai zai tsayawa wurin shi bayan ma ya mutu to yunzaru fi sha'ani dai duba sha'anin wannan mamacin la ba'atha bidhalika babu laifi yana cikin uzuri mutum ya mutu ba wanda zai kula da shi sai kai haka nan wa haka nan kuma wanda manyan uluhu wanda yake shi zai kawo mishi abubuwa na na rayuwa kamar ɗebo wasu mishi ruwa kawo mishi abinci da irin wayan na abubuwa to wannan ya zama babu laifi mutum in bai jima juma'a ba wa minha daga cikin wayan abubuwan da zai sa mutum ya bar sallar juma'a shine law khafa ala nafsihi min darbi min darbi zalimin yana tsoro in yabi ya je masallacin nan akwai azalimin da zai iya dukan shi aw hafsi ko ka kama shi a kulle aw akhdhi malihi ko ko za a tuzge mishi kudi a kwace mishi kudi in yana tsoron wannan to wannan ya isa ya tsaya kada ya je juma'a wa kadhalika al mu'sir yakhaf an yuhbasu an yahbasuhu gharibuhu ala al asah wanda yake gashi yana cikin talauci bai da kudin da zai iya biyan bashi shi ne ma'asir ya khafu an yi habasu hul algarimu wanda ke bin shi bashi yana tsoron zai kama shi akan abin da fi inganta in kana tsoron cewa wani na bin kana bin wani bashi sannan ka je juma'a zai ganka ya kama ka ya sa a kama ka a tsare ka to juma'a ta faɗi a kanka wa min zalika al'ama daga cikin wa'inda yake suna da uzuri shine makahu alladhi la qa'ida lahu makahun da bai da wanda zai jagorance shi bai da yaron da zai ja shi amma law kana lahu qa'id in ya kasance yana da wanda ke da jagora aw kana mimman yahtadi lil jami' bila qa'id yana daga cikin wanda zai iya sa gane hanyar shi zuwa masallaci a jami'a shine masallacin da ake juma'a bila qa'id ba tare da jagora ba fala ya juzu lahu at-takhalluf anha to wannan shi bai halatta ya zauna bai je juma'a ba domin in makaho da sandar shi yana iya duk dogaran sandar shi ya haye isa masallaci ko ko ya san mutane a hanya za su taimaka mishi in sun ganshi makaho to wannan bai da uzuri sai ya je sallah wa yahrumu as-safaru عند الزوال من يوم الجمعة على من تجب عليه الجمعة hakanan wanda yake juma'a ta wajaba a kan shi wanda yake juma'a ta wajaba a kan shi ya haramta a kan shi haramun ne ya tafiya inda zawal lokacin zawali laci lokacin juma'a ranar juma'a amma in juma'a ba ta waje kan shi ba kamar mace ko matafi ko wani abu to tafiyar shi babu amma mutum na zaune gida ya cika sharuɗan juma'a sannan kuma zawali ya zo to ya waje bai je juma'an nan kafin ya tafiya wa kazalika ya harumu alaihi kalam haka nan magana ta haramta akan shi wa wan nafilatu da kuma yin nafila wal imamu ya khutubu lokacin da liman ke khutuba da mun liman ya hau minbari kamar yadda aka ce da liman ya hau minbari ya fara magana da ya fara magana to magana ta haramta akan kowa wanda ke cikin masallaci hakanan yin nafila lokacin da liman ke khutuba shi ma abinda muka aka jarrabe mu da shi a ƙasar nan kenan sawa'un kana fil khutbati al-ula aw thaniya wannan khutba ta farko ce ko ta biyu matukan liman na kan minbari abinda ake so mutum ya saurare shi zauna ya saurare shi wa yajlisu ar-rajul wa la yusalli in mutum ya shigo liman na khutba yajlis wa la yusalli ya zauna ba tare da saliya illa an yakuna talabbasa sai dai in ya kasance lokacin da liman ya shigo ya fara khutba da mutum ya cuɗanya tare da yin sallah yana cikin sallah ne liman ya shigo binafilin wanda yake nafila ce kabla da hulul liman kafin liman ya shigo fayutimmu zalika sai ya ci gaba da wannan sallah mutum ne yana cikin sallah sai liman ya shigo to ya ci gaba da sallar shi ya kare ta amma ya sauri ya kare ta kai ya tsawala ta wa yahrimu al-bay'u wash-shira saye da sayarwa yana haramta inda al-azan sani lokacin da aka kiran sallan juma'a na biyu ba na farko ba wa yufsahu in waqa kuma ana warware irin wannan ciniki in har ya auku wa yukrahu tarkul amal yawm juma'a kuma an karhanta a ce mutane ba za su je kasuwa ko gona ko ofishi ko wani aiki ranar juma'a ba ranar juma'a ba ranar hutu bace ana karhanta a ɗauki ranar juma'a ta zama ba aiki musulunci bai yarda da cewa ba a aiki ranar juma'a ba mai yukrahu amma kuma in in ya zama ka wata maslaha daman karahiya ce wa talaffulu al-imam qabla al-khutba a wanda kuma ake karhantawa liman ya zo masallaci da wuri har da zai sa sai yayi nafila Allah so liman da ya shigo masallaci yana shigowa yayin sallama sai je zauna kan mimbari a kira sallah sallah na biyu sannan ya tashi ya hutuba ita daga shigowar liman sallar juma'a nan ne take farawa hatta mala'iku za su su zazzauna don su masu ji wannan kiran sallah da kuma hutubar da zai yi to ana karhanta ya yi talafful waka zalika yukrahu lijjalis an yatanaffala inda al-azan al-awwal haka nan wanda yake cikin masallaci zaune daman sai ake kiran farko sai tashi yana tsammani dan kiran farko kamar lokacin juma'a yayi sai ya ce zai tashi sallah a'a ya ci gaba da zaman shi sai dai in ya kasance na yin salloli nafilolin shi ne wannan babu komai kuma bayaniyan cewa wai lokacin juma'a ya zo ba zai mata wata sallah domin da ya shigo ya riga yayi tahiyatul masjid wa yukrahu huduru shabati lil juma'a abinda kuma ake karantawa yarinya budu yarinya wato yarinya ta je sallan juma'a domin ko kare al'umma da kare kanta daga fitina ko da can baya za domin hanyar shiga da fita da abubuwa makaruhi ne waka zalika safaru ba'da al-fajr haka nan makaruhi ne in mutum ranar juma'a ne ci zai tafiya bayan fitowar alfijiri amma nan makaruhi ne ba haramun ba yaushe ke zama haramun in ya zama har bayan zawali wallahu alam Allah shine mafi sani abu salatul janaza nan babi ne da zai magana game da sallan sallar gawa salatul janazatu fardun alal kifaya ita sabanin sallar juma'a farilla ce amma alal kifaya in an samu yansu musulmi sun yi maga wannan sallah wannan faralce din ya faɗi akan sauran musulmi wa arkanuha arba'a rukunan sallan gawa guda hudu ne anniya lokacin da mutum ke kabbarawa ya niyyar sallar gawa yake yi wa arba'u takbiratin da kuma kabbarori guda hudu waddu'a bainahun sannan kuma mutum ya addu'a tsakanin wayannan kabbarori wassalam da kuma sallama guda daya wa yadu bima tayassara a tsakanin kabbarori da an ci zai addu'a to ya addu'a bima tayassara da abin da ya sauƙaƙe da abin da ya sauƙaƙe ko da ya ce Allahumma ghfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma afihi kawai ya ta maimaitawa yayi wastahsana ibn abi zaid fi risalati ibn abi zaid ya kyautata cewa a cikin littafin shi risala mutum ya ce wayannan addu'o'in a kowace kowace kabbara aka yi wannan addu'a da za ta zo me zai ce alhamdulillahi alladhi amata wa ahya godiya ta tabbata ga Allah wanda yake amata wa ahya wanda ke matarwa kuma yake rayarwa walhamdulillahi alladhi yuhyi al-mauta kuma godiya ta tabbata ga Allah wanda yake rayar da matattu lahul azamatu wal kibriya kuma Allah nan shike da duk wato girma da daukaka wal kibriya da manya-manyan abubuwa asalin kibriya inda ga mutum ne za a ce girman kai amma ga Allah shi ne wato lahul kibriya shi ke da ɗaukaka wal mulk haka nan Allah ke da mulki wal ƙudurati da kuma ƙarfin yin abin da yake so wassana wassana yana da ma'ana biyu inda mamduda ne to yana nufin al'ulu kuma Allah shi ne ke da ɗaukaka in kuma da maksura ne wannan alif din sana inda maksura ne ana nufin kuma Allah shi ke da haske wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne akan komai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Allah kai aminci akan Muhammad da kuma alayen Muhammad warham Muhammad ya Allah kai ma Muhammad rahama wa ali wa ali Muhammad da alayen Muhammad wa barik ala Muhammadin kuma kai albarka akan Muhammad da alayen Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta kama yadda kai aminci kai rahama kuma kai albarka akan Ibrahim wa ala ali Ibrahim akan kuma alayin Ibrahim fil alami a cikin talikai innaka Hamidul Majid kai ubangiji mai yawan godiya ne wal Majid ko mai daraja Allahumma innahu abduk cikin addu'a da zaka yi mamaci kace ya Allah wannan bawanka ne wabnu abdika kuma dan bawanka ne wabnu amatika kuma dan baiwarka ce anta halaktahu wa razaqtahu anta kai ka halitta shi kuma ka azurta shi wa anta amattahu kuma yau kuma gashi Allah kai ka matar da shi wa anta tuhyi kuma lalle Allah zaka sake rayar da shi wa anta a'lamu bi sirrihi Allah ka fi mu sanin abin da ke sirrin mutumin nan ko sirrin wannan mace wa alaniyatihi da kuma abin da ya bayyana muna ji ina ka shafa Allah mun zo muna neman ceto lahu muna neman ceto gare shi fashaffi'na fihi saboda Allah ka karbi cetonmu akan shi Allahumma nastajiruka Allah ko muna neman wato istijara muna neman makwabtaka bi habli jiwarika da igiyar makwabtaka lahu gare shi domin Allah yana wurinka yana makwabtaka innaka zu wafa'in wa zimma domin kai Allah mai cika alkawali ne wa zimma da alkawali Allahumma qai Allah ka kiyaye shi min fitnatil qabr daga fitina ta cikin kabari wa min azabi jahannama daga azaba ta jahannama Allahumma ighfir lahu ya Allah ka mishi gafara warhamhu ya Allah ka mishi rahma wa'fu anhu ya Allah ka yafe mishi wa afihi kuma Allah ka warkar da shi daga dukkan wani zunubi ka yafe mishi wa akrim nuzulahu ya Allah ka kyautata mazaunin shi wa wasi' mudkhalahu kuma ka fadada inda ya shiga mashigan shi wa ghasilhu bima'in wa saljin wa barad Allah kuma ka wanke shi daga zunuban shi da ruwa da salji da kankara wa baradin da barad shine kankara wadda take kaman auduga da take faduwa kasashen mutane masu sanyi wa naqihi min adh-dhunub ya Allah kuma ka tsarkake shi daga dukkan zunubai wal khataya da kurakurai kama yunqasu bil abyad min ad-danas kamar yanda ake wanke tufa fari daga datti wa abdulhu darar khairar min darihi kuma kamai musanyin gida wanda fi alheri da gidan shi wa ahlan khairar min ahlihi da kuma iyali wanda suka fi alheri da iyalin shi wa zaujan hakanan ka bashi kamar musanyan mace ko ko mata khairan min zawjihi wadda tafi alheri akan matar shi Allahumma in kana muhsinan ya Allah ya kasance wannan mutum mai kyautatawa ne fa zidhu fi ihsanihi ka kara mishi a wannan kyautatawar da yayi wa in kana musian in ya kasance kuma wato mai laifi ne fa tajawaz anhu ya Allah ka ka yafe mishi daga wannan laifin shi Allahumma innahu qad nazala bika ya Allah gashin nan ya zo ya sauka wurinka wa anta khairu manzulin bihi kuma kai ne mafi alheri wanda za a sauka wurin shi faqirun ila rahmatika yana mai bukata mai talauci zuwa ga rahmarka wa anta gani ana zabi kuma Allah kai ka wadata da ka azabtar da shi Allahumma thabbit inda al-mas'ati mantiqahu ya Allah ka tabbatar lokacin da za a mai tambaya magana shi wala tabtali kuma Allah kakka jarabe shi fi kabarin a cikin kabarin shi bima la taqata lahu bihi wa abin da yake bai da iko akan shi wa alhaqu bi nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ka sada shi da annabin shi Muhammad yana da aminci Allah su tabbata gare shi Allahumma la tahrimna ajrahu ya ubangiji wannan mamacin kakka haramta mu ladan shi wala taftinna ba'dahu kuma ya Allah kada ka fitine mu bayan mutuwar shi to wannan addu'a nan da tsawonta nan ka yi wanda za ka iya a ciki sai ka ce ta ƙulu zalika ita da kulli takbiratun bayan kowace kabbara ka yi wannan addu'a dukkan ta ta ƙulu ba da rabi'a bayan to ta hudu fa me za ka ce allahumma kafir la hayyina wa mayyitina ya allah ka gafarta ma masu ran mu da kuma matattun mu wa hadirina wa ghaibina wanda suke halarce tare da mu da wanda suke ba su ne suke fuke ba sa nan wa sagirina wa kabirina da ƙananan mu da manyan mu wa zakarina wa unsana da mazajenmu da matanmu innaka ta'lamu mutaqallabana Allah ka san yadda muke jujjuyawa ba subhana da kuma makoman mu waghfir lana ya Allah ka gafarta mana wal walidayna da kuma iyayenmu guda biyu waliman sabaqana bil iman da kuma wanda suka riga mu da imani maghfiratan azman gafara wanda ke karfafafa walil muslimina wal muslimat halla kuma ka gafarta ma musulmi maza da mata wal mu'minina wal mu'minat mumunai maza da mata al ahya'i minhum wal amwat masu rai a cikin su da kuma yanda suka riga suka mutu Allahumma man ahyatahu minna ya Allah wanda ka raya shi a cikin mu fa ahyihi ala al iman ka rayar da shi akan imani wa man tawaffaitahu kuma wanda ka dauki ran shi minna fa tawaffahu ala al islam ka dauki ran shi yana kan mai miƙa wuya a cikin musulunci wa'idna bi liqa'ika kuma ya Allah ka sa mu na farin ciki da son haduwa da kai wa tayyibna lil maut kuma ka sa mu mutuwa ta yi mu dadi wa tayyibhu lana haka nan kuma ka sa shi ka shirya mu Allah ka sa mu ji dadi zuwa mutuwa mutuwa ma ta yi dadi zuwa gare mu waj'al fihi rahatana kuma ka sa a mutuwa ya zama shine hutunmu wa masarratana da kuma abun da ke sa mu na farin ciki thumma yusallimu to in yayi wannan addu'a ta hudu sai ya sallama sallama daya wa in kanat sala ala imra'atin fa qulta in mace ce kuma zaka ce Allahumma innaha amatuka wa bintu abdika wa bintu amatika sai kai shi bi ta'nif thumma tatamada bi dhikriha ala ta'nif sai ka ce wannan ya baiwa ka ce ya Allah kuma baiwa diyar bawan ka diyar baiwa ka haka zaka cika ba kullu inda aka magana mace namiji sai kamar da shi mace shi ne ta tamada ka wuce ka shuɗanye fi zikiri ha kana ambatanta alatta anis a kan cewa mace ce gaira annaka la ta kul sai dai me in ka zo wurin abdulha zaujan khairan min zaujiha ba za ka ce haka ba Allah ka mata musanyan miji wanda fi alheri bijinta me yasa ba za ka ce haka ba li annaha qad takunu zaujan fil janna li zawjiha fid dunya domin za ta iya zama matar shi aljanna za ta zama matar shi aljanna kamar yadda take matar shi a duniya wani sa aljannati maqsurat ala azwajihin su kuma matan aljanna ana takaita su ne akan mazajen su la yabghina bihim badalan ba sa bukatan a musu musanya duk mace da ta shiga aljanna mijinta take so Allah zai sa mata son mijinta to kenan ashe mace ta mutu ba za ka ce Allah ya mata musanya miji ba wayan wayan adrakta janazatan in ka riske ana janaza walam ta'lam azakarun hiya aw unsa amma baka san namiji ne ko mace ba me za ka ce Allahumma innaha nasmatuka nasma wato rai rain ka ne wata tamara bi zikiri ha ala tarif tunda nasma mace ce sai ka ci gaba da kiran ambatonta akan cewa mace li'anna nasmata tashmalu zakar wa unsa domin an ce nasma rai ya kunshi namiji da mace wa in kana salata la taflin in kuma yaro ne wanda bai balaga ba ko ko tafil dan karamin yaro qulta ma taqaddama min an-niyya zaka faɗi abin da ya gabata na niyya wa takbira da kuma kabbarori nan guda hudu wa du'a da addu'a gaira annahu yustahabbu sai dai kuma mustahabbi ne an taqula addu'an yaro ana so ka kara ba'da sana'i ala Allah wa salati ala nabi bayan kai yabo ga Allah kuma kai ma annabi sa addu'a assalamu ala addu'a kai ma annabi salati sai ka ce Allahumma innahu abduka ya Allah wannan bawanka ne wa ibnu abdika kuma dan bawanka anta khalaqtahu wa razaqtahu kai ka halicce shi kuma kai ka azurta shi wa anta amattahu ya Allah kuma kai ne ka matar da shi wa anta tuhyi kuma Allah kai ne zaka raya shi Allahumma ij'alhu liwalidayhi ya Allah ka sa shi ga uwayen shi guda biyu salafan wato mutaqaddima wanda ya riga su bagabacin su wa zuhuran kuma ka sa shi wato tulin tulin tulin lada gare su wato wanda aka yi musu aka mai tattalin tunin lada wa faratan faratan shine wanda yake riga mutane zuwa wurin shan ruwa amma shi ma kamar salafan ne wanda yake ya riga su wa ajaran haka nan kuma ya zama lada gare su wa saqqal bihi mawazinahum mawazinahuma kuma ka sa mizanin su ko ko sikelin su yayi nauyi da aikin shi domin shi ba mukallafi bane ne saboda ka aikin shi Allah mutuwan nan da haƙuri da za su yi Allah ya ƙara nauyin mizanin su da shi wa'azin bihi ujurahum Allah kuma ujurahuma Allah kuma ka ƙara girmamawa da shi ladar su su biyu wala tahrimna wa iyyahuma ya Allah kaka haramta mu da tare da su biyu uwayen shi ajrahu ladar shi wala taftina haka nan kuma kaka fitine mu wa iyyahuma ba'dahu bayan bayan kada ka fitine mu da kuma iyayen shi guda biyu ba'dahu bayan mutuwar wannan yaro Allahumma alhaqu bi salihi salafil mu'minin Allah ka sadar da shi da salihai magabata na mu'minai wanda suka riga mu gidan gaskiya fi kafalat Ibrahim a karkashin kula na Ibrahim wa abdul huda khairan min darihi kuma ka mishi musanyan gida wanda fi alheri akan gidan shi wa ahlan khairan min ahlihi da kuma iyali wanda suka fi alheri akan iyalin shi wa afihi min fitnatil qabr Allah kuma ka tsare shi ka kiyaye shi kuma ka warkar da shi daga fitina ta kabari wa min azabi jahannama daga wutar jahannama daga azabar jahannama to taqulu zalika isri kulli takbiratin bayan kowace kabbara zaka yi wannan addu'a ta yaro wa taqulu ba'da rabi'a bayan ta bayan ta hudu sai ka ce Allahumma kulli aslafina wa afratina ya Allah ka gafarta ma aslafina wanda suka riga mu gidan gaskiya wa afratina suke gaba a abu wurin mutuwa wali man sabaka bil iman da wanda suka riga mu da imani Allahumma man ahyatahu ya Allah wanda ka raya shi minna cikin mu fa ahyi alal iman to ya Allah ka raya shi akan imani wa man tawaffaytahu kuma wanda ka dauki ran shi minna fatawaffahu alal islam ya Allah ka dauki ran shi yana mai mika wuya a musulunci واغفر للمسلمين يا الله كغافر تام المسلمين مزا da mata والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله كغافر تام المؤمنين مزا da mata الاحياء منهم wanda suke masu rai cikin su wal amwat da matattu thumma tusallim sai kai sallama wallahu alam to Allah shine mafi sani wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in